furqani yawmal taqal jam'ani saboda gwaninta Allah da ƙwarewar shi hakim shine mai dora komi inda yake an gane ko cikin hikimar shi ya kaddara za a isa badar din nan malai ce ma walam yaku rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu qad kharaju li harbin annab sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabban shi ai ba su kasance ba sun huto da ayi yaki su ba da niyyar yaki ba suka huto sun huto da niyyar bi sun huto da niyyar kawai su kwace wannan kayan kasuwanci su koma kenan ka gani ba su yi wani tanadi ba yace wa inna ma kana li itrad ir sun fito ne kawai don su tsare wannan kayan kasuwanci wa li hadha lam ya'zim alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa inna ma nadaba alaihi saboda annabi ya san ba shi a ran shi bai niyyar yaki ba shi yasa bai ce masa habbai ba kowa ya fito kawai sai ce da me dama kawai ya fito an gane ko har wasu mun gani suna da raƙun su a wajen gari suka ce bari mu sa a kawo su yace a'a wanda raƙun su wanda abin hawan su suke cikin gida da su kawai wanda suke wajen gari a bar su ba sai an kawo ba kaga annabi bai sa tilas ba sai ya sanya shi nadab ya sa shi mustahabi ne ga wanda yake so ya hutu kawun ka zalika lam yazunnu harban su ma ba su yi zaton za a yi yaki ba su ma sahabban wa illa lakanu asra'ul mustajibina laha kama huwa sha'anuhum mala yana nan tsarkake ma sahabbai ne yake ce ma da sun san yaki ne za a yi wallahi da sahabban nan su za su fara zowa su amsa wannan kiran kamar yadda sahabban nan suke da gaugawa menene innahum kanu yusari'una fil khairati kaga suna gaugawa akan wato alkhairai alkhairai to da yake sha'anin sa haka ne da sun san yaki za a yi da ba sahabin da zai zamna maka a cikin garin Madina an gane ko to rasulullah yanzu abu ya rikice ya zo da niyya a tsare mutum 40 ga mutum dubu sun huto su kuma su 300 babu shirin yaki ya za a yi to kaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga dama ya ce aya kaza za a yi mu yi kaza amma sai yayi ni sai ya ɗauki wata hanya ta shawara shi yasa nan zan mai ɗan fadakarwa ka a ɗora ka shugaba na wani abu kawai ka dinga tahiya da mutane sarraka ba mai shawara kawai kai ne shugaba shi ke nan sandan mulki ta dinga aiki wannan ba musulunci bai koya haka da tana aiki haka da rasulullah ya yi kowa ide rasulullah ya yi kowa fahimta rasulullah ya yi kowa kwalwa ya yi kowa tunani ya yi kowa khibra sallallahu alaihi wasallam amma mai Allah subhanahu wataala ya ce mashi wa shawiruhum fil amr annabi ka shawarce su a cikin al'amurra fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama kawai ka dogara ga Allah to zaka gani da yawa daga cikin shugabanni ko daga cikin mutane kawai su barankaduwa kawai sun kaɗi gaban su shikenan faruwar su da shawara wannan ba musulunci bai nuni da wannan musulmi na kirki ana son shi da yawan shawara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma khaba mun istihara wastashara duk wanda yake yin istihara in zai yi abu kuma yayi shawara kuma yayi istihara zai yi abu to ba zai taba tabewa ba an gane ko zaka yi menene istihara kuma kai shawara to baka tabewa saboda ka nemi shawara ta mutane sannan kuma kai istihara ka ba Allah zabi Allah zaba mani kai ka san menene an gane ko kaga Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta allamul ghuyub kaga sai da ka zika Allah sannan sai ka tambaye Allah in ka san wannan abin da zan yi alkhairi ne addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na Allah ka tabbatar da shi a nan wa istihara da ake cewa ka kai ma malami ya ma istihara wannan suna dai suna dai dan iya ne dinsu ne wani wani istihara wani zai maka ma kenan waye ce ma yayi mulki to da daga ga astaghfirullah kana annabi za a ce ko kai zaka gano wa mutane mi zai haru gobe astaghfirullah ko ka ce kai wali ne istihara in ka yi ta kai ake son ka yi ka makanka istihara in zaka je malami ce ta malam a taya mu da addu'a shine kawai kuma ba sharaɗin in malam zai taya ka da addu'a sai ka bashi kuɗi yau addu'a shi tana ci ne zai za yana jiran ƙararwar ka goma ka bashi kuɗi yau ye Allah al-musta shi yasa kawai in Allah ya baka basira ka gode ma Allah wanda kai yake jira ka kawo mashi a mu fahimta fa wanda kai yake jira ka kawo mashi kuma wai ka kawo mashi kuma kana nema a wurin shi sai sai wannan kaman excuse me ditar kaman babu kwalwa a ciki ni wani kawo ma wani dan abu dan hikin na hudu daga aljihuna na baka kuma nake jira kamar abin da zan biya bukata a ba haka bane ba sai a revoir yana addu'a ya makanshi addu'a mana ya bude makanshi ya makanshi addu'a kawai bawan Allah kana kyautata mai zato mutumin kirki ne malam a taya mu da addu'a dan uwa ka taya ni da addu'a wani ka taya ni da addu'a kaza kaza kowa kana iya taya shi da addu'a kana kyautata mashi zato ka ce ya taya ka da addu'a amma Allah subhanahu wataala ya hisan kai ya ji kukanka ba kai ya dora ma ba abun kai kake son kuma abun wurin shi to ka zo da kanka bai son ka sanya mai intermediate kawai zo direct kai da Allah ka tashi tsakar dare da wata kuma ita ma aqida da ake cewa a kai imanin ka bai kai usuli ba ka tambaya Allah kai tsaye shi wani shi wani rishin kubiya ba wani irin rishin kubiya ne wannan kawai ka tambayi ubangijin ka kai tsaye ka daga hannu ka ce ya rob Allah ya ce ma labbaika ya abdi ka kirdadu lokacin amsa addu'awoyi ka roki ubangijinka to ka ji ita istihara kai zaka makanka sannan in kama kanka ba wani muhalkin muhalki bane fa zaka gani kaga an ce ma an damun damun istiharar nan ta tsubu ba yin ta sai an tashi mi sai an tashi aure sai a je a dai muhalkin mijin nan naki babu alkhairi zai maki astaghfirullah kawai kowa ya maka shi istihara ka tsaya ka roki Allah addu'a ce sallah ce za kai ka roki Allah in abin alkhairi ne Allah zai sanya ma san abin kuma ya yassare ma hanyoyi mun gane ko zai ma fasilitan tashi zuwa ga abin kuma san abin ya ƙara shiga ranka ɗan abin ba alkhairi ba ne sai ka ga hanyoyi suna kullewa kuma kai ma kana nisanta da abin wallahi wani abin in kai istihara an ba alkhairi ba ne ka bar hira shi kenan kawai sai ka ji a ranka kawai yadda ka san ciran aya yau ka ba Allah zabi ka duba ka gani fa ko kai ne wani ya ce da Allah wani na gani dai ba wanda zai iya mani zaben kaza zaɓa mani ai ka san saka nemi mai kyau ka zaɓa mashi to bari Allah da ya san menene aqibatul amr Allah mana gafara kaga rasulullah sai aka ce mai washawiruhum fil amr ka shawarce su a cikin al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya kira sahabban shi duka wanda suka hutu yakin nan an gane ko ya ce fastashar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu fi liqa'il mushrikeen annabi sai ya shawarci sahabban shi ya kuke gani mu hadu da mushrikan nan ko mai baya miye shawara ku mu je ko mai baya an gane ko tunda ai da ko ba faqama abubakar siddiq kashi maza radiyallahu anhu abubakar ya fara tashi ya tashi an gane ko Allah ya yarda da shi wa faƙala wa ahsan ya yi magana ya yi magana ya kyautata magana shi yana idawa ɗan oya tashi umar allahu akbar allah ta damu tare da su an yi mazaje allah ta damu tare da su amma ka san dai a al'adar nan tamu a halayen nan namu sai mun canza wallahi ina ji da allah ya kaddara aka yi mu a zamanin umar da yana na yana canza ne mu jewa daga cikinmu wala zane mu zai dai muna shegantaka tsarran mu a cikin sha'anin addini ka gani ko wala da Umar ya zana wasu kuma da ya sa an cire mu wasu kai ta zai ku cire kan kawai Umar shi ma ya tashi wa qala wa ahsana ya faɗi yayi magana yayi bayani kuma ya kyautata bayanin shi sannan sai al-miqdad bin amr miqdad bin amr sai ya tashi fa qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah imdili ma araka Allah kawai zartar abinda Allah ya nuna maka ni Allah yake so kawai mu je mu zan mu bi ka da yanda aka yi yace fa nahnu ma'aka yace annabi wallahi muna tare da kai ban mu rabuwa da kai yace wallahi yace na rantsi da Allah la naqulu laka kama qala banu isra'ila li Musa ba za mu fada maka ba abinda banu isra'ila suka ce ma Musa mi suka ce ma Musa qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin ko wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhabanta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'ilun da aka zo za a yaki da wannan katina katinan mutanen da annabi Musa da mutanen shi an gane ko annabi Musa da ya tura jissa su ne yace komi kuka gani ka ku wada ma kowa ku zo ku wada mani da suka je suka gano tafka tafkan mutane da aka zo bi sai suka shiga cikin jama'a dai kada ya iso annabi Musa bi suka shiga jama'a suka dinga kai wannan mutane ban mu iya su ka gan su yadda ka kaza kaza kaza wata ruwaya cewa aka hado ko su aka yi a hannu wanda suka so yaki aka su gidan sarki aka ce su wane ne ku suka ce mu mutanen annabi Musa ne mi ya kaku nan mun zo ne mu yaƙe ku ku za ku yaƙe mu an doko su hannu iyi ce to ku je ku zo muna jiran ku an gane ko suka zo suka shiga suka yi ta ba da labari kaza kaza kaza kaza ce to sai Musa ya ce masa yare suka ce kai Musa a wancan garin akwai wasu tafka tafkan mutane wasu masu taka karan hanci zai ce wallahi ban mu shiga wancan garin ma da mu fiha inda har suna cikin ta wallahi ban mu shiga mu ban mu shiga suka ce mai fasahab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidu abinda za a yi Musa ka je kai da ubangijinka ku je can ku yaki da su mu muna nan zamne kaga ka banu Isra'ila ba su jin magana wallahi wai ka je kai da ubangijinka ku yaƙi mu muna nan zamne to shi al-miqdad sai ya ce wallahi annabi dai ga annabi yana neman shawara sai ka sani wallahi ban mu ce ma yanda banu isra'ila suka ce ma Musa sai ya ce suka ce ma Musa mi izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun sun ce mashi ka je kai da ubangijinka ku yaƙi mu muna nan zamne sai shi ya ci gaba da cewa ya ce fa wallazi fawallazi ba a saka bilhaq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya lausirta ila barkil alghamadi da zaka je wurin da ake ce mai barkil alghamadi yanzu albarka ake ce mashi wurin tsakanin shi da makka kilo 500 an gane ko tsakanin makka da madina kusan shi ma kilo 500 kenan yana nihin daga nan annaba daga nan ba sai mun koma gida ba kace zan mu yi ta kilo dubu ya ce wallahi bin ka zaune an gane ko to ta kilo dubu kuma ta zan mu gani nan gaba ya dai ake yin ta a ƙasa ne ake yin ta mu uku kan raƙumi mu uku kan raƙumi guda ɗaya zai hau raƙumin bi sai ta hiya an gaji a sabko na biyu ya hau bi sai ta hiya haka ne ake ta to ka duba ka yi kiyasi ka gani mu yanzu ka ce za a je kilo dubu nan da ya mai sai kaga kusa ne ko to amma ka duba waccan tahiya cikin duwatsu cikin rana kuma da wannan abin hawa da bai wuce talatin da wani mutum uku suke hawa abin hawa daya saba'in da wani abafuwan amma ya ba su garanti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da neman shawara kaga mutane suna ta magana ya kasance duk masu maganar nan suwa ne ne muhajirun kuma a cikin wannan hutuwa da aka yi muhajirun su kaɗan ne an sa sun yawa mun fahimta annabi ya ƙara cewa na'am faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu ya hada ba alkhairi ya mashi addu'a sun maƙala annabi ya ci gaba da cewa ashiru alayya ayyuhan nas jama'a ku ci gaba dai da bani shawara ku bani shawara ina jin ku ai kaga dai shawara wa'annan sun ba da shawara sun zabar da mutane kowa bi zai annabi ya ce jama'a ku bani shawara an gane ko ku bani shawara ha ilau dai falan ma qala zalika annabi da ya wadu wannan an sarfo wanda ya magana tun a hara qala sa'ad bin mu'aza sa'ad dan mu'aza yana cikin shugabannin ansar sai ya ce Allah ya yarda da shi wallahi la'allaka turiduna ya rasulullah ya ce wallahi ni dai na lura annabi kamar mu kake son mu yi magana ko al'ansar an gane ko ƙala ajal annabi ya ce tabbas ku nike son ku yi magana eh mana muhajirun duka ɗanawa ne ansar ɗin kuma su ne masu yawa kuma da dalilin da annabi ya sa zan mu gani ya tambaye shi me yasa faƙala sai ya ce qad amanna bika annabi mu ka sani mun yi imani da kai wa sadaqnaka mun gaskata ka wa shahidna annama ji'ta bihi huwal haqq mun sheda abinda ka zo mana da shi wannan abin shine gaskiya wa atainaka ala zalika uhudana wa mawafiqana akan wannan kadiya mun baka alƙawarin mu mun rike alƙawari mun rike ala sam'i wa ta'a mun ka doki alƙawarin mun ji mun bi laka zan mu bi duk abin da ka ce mana tun wurin mu bayan aminci zan mu ji zan mu bi an gane ko na'am famdi ya rasulullah shi ma yace shugaban ansar yace kawai mu tahiya annaban Allah ya ba aiki Allah lima aratta ya ce abin da kake so kawai sha mu muje mu mun bi ka kawai fa na hannu ma'aka ya ce wallahi mu muna tare da kai fa wallazi ba asaka bil haqq ya ce na rantsi da wannan wanda ya turo ka da gaskiya law sta'radta bina al bahr ya ce da zaka bi ta hanyar teku da mu ka ce zaka tsallaka da mu teku fa khuttahu kai nutso a cikin tekun nan ka shiga la khudnahu ba'ak ya ce wallahi kana shiga bin ka zamme rasulullah kaga dai a lokacin kawai a ce ka yi nutsu a teku hallaka ce ka bi kawai ga teku kato ba wani abin hawa kawai a ce ka shiga kamar nan yana kwatanta ba annabi wai mu ba yakin bane muke tsoro ko teku yaki ya akwai espoir mai iya hutuwa ko to teku an yi an san dai katon teku a kusa a yi ta tahiya mutuwa ce kawai ya ce wallahi zan mu shiga tare da kai mu kusa ba ruwanmu an gane ko ya ce ma ta khallafa minna rajulun wahid ka sani annabi wallahi namiji ɗaya ba zai huta ba ba zai ki zuwa tare da kai ba wama nakrahu an talqa bina aduwana gadan yace wallahi ba mu kyama ban mu tsoron gobe mu je ka haɗu da mu da abokan gaban mu gobe illa inna la suburun ce wallahi ka sani annabi mu muna da juriya muna da haƙuri fil harbi a cikin yaƙi sudukun inda liqa muna da gaskiya a wurin haduwa da wannan nan yana sake tuna wa annabi alƙawarin su da yana nan kuma domin yana ba menene din shi moral ɗan ansar ko yana tuna masu ku sani da muhim da subrun muna da haƙuri muna da juriya a wurin yaƙi la sudukun inda liqa muna da gaskiya a wurin haduwa an gane ko zan mu jajirce la allahu yurika minna ma taqurru bihi aynaka yace mu tahi wallahi annabu Allah ya kusa ya nuna maka daga mu al ansar abinda idan ka zai gani zuciyarka da ya hori an gane ko fasir ala barakatillah sa'ad bin mu'aza yace annabi ka tayi akan albarka ta Allah mu tafi kawai shikenan kaga annabi ya samu mi nutsuwa to ko kai da kake saurare ka ji dadin bayanin nan eh ansar yaki na harko yakin na harko ai ba nasu bane ba yaki ne tsakanin muhajirin da mi da kuma kawurawan quraishawa za su tsare to kuma yanzu kuma sun kwashi yakin sun nuna ma yakin nasu ne suka ce aduwana kaga ai da dadi ko kai ka ji dadi yanzu aka ne ko kala sai ya ce ya ce fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli sa'ad wa nashatahu wa nashatuhu annabi sai farin ciki da magana sa'ad kuma ya samu annabi nishadi annabi ya ji dadi ya samu moral shi ba akan maganar ta sa'ad summa qala sai ya ce siru wa abshiru yace shikenan kawai mutahi yaki za a yi yace wa abshiru kuma albishirunku fa inna allaha wa'adani ihda at-ta'ifatayn kusani wallahi Allah ya mun alƙawari ɗaya daga cikin wannan ta'ifa guda bi ko mu shago Abu Sufyan da mutanen shi ko kuma mu fatattaki wannan mutanen na kahurawa Allah ya mun alƙawarin ɗaya dole ihda at-ta'ifatayn wallahi laka anni anzur ila masari'i al-qawl yace wallahi gashi kamar ina ganin inda za a kada wani inda za a kada wani an gane ko ana daren yakin annabi sai da ya zo da abubakar yake nuna gobe nan za a kashe wani gobe nan wani zai mutu jibunan wannan gobe an mun zo wani nan zai mutu gobe za a kashe wani nan ya gwada musu duka inda kawai ha an gwada mashi rasulullah ya gani mun ga wannan darasin ko mala yace durusun hazil hazal mawqif darasin suka da ke da kwai cikin wannan mawqif da na farko yace ma hazal mawqif az عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل غاية الوفاء بالعهد والاحترام الموافق النبي yana gwada ma wannan mawqif din da aka yi mai girma ne wurin annabi yana nuna ma annabi yanda yake cika alkawari an gane ko da kuma respectan menene decree in an yi na alkawari annabi yana respectan menene decree yana respectan alkawari faqad kana harisan ala ma'rifatu ra'yil ansar shi yasa ya matsa yake son ya san menene la'ayin ansar saboda alƙawarin da suka yi da ansar an gane ko ai alƙawarin da suka yi da ansar gashi ne yace fahum aksarul ladina ma'ahum saboda sun yawa a ciki wa humul ladina baya'uhu fil aqba kuma aksari sune suka ma annabun baya a aqba wa kanat bai'atuhum lahum bi qawlihim lokacin da suka mai mubaya da suka yi alliance sai suka ce ma annabi ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah inna bura'u min zimmatika mu mun kubuta daga nauyinka baka kalkashin mu yanzu da suka zo suka yi alliance harkon alliance saboda mi hatta ta sila ila biladina suna nihin anan da muka ma aliyansa annabi anan makka an gane ko bakka kalkashin mu bakka kalkashin ban mu iya kare ka nan ba garin mu bane in kana son mu kare ka mu she garin mu an gane ko nan suna kwatanta ma annabi kawai ya kaura fa iza rahalta suka ce wallahi in ka je garin mu na ana turuma wai aliyansa din da suka ma annabi ne shi kuma dan respecta aliyansa din shi yasa yake ce musu mutai yaki sai da ya tambayi shawarar su mi su ce an gane ko ai annabi ya so ya ce kawai ku tashi mutan yaki abubakar ya bada umar ya bada wannan ya bada ya gara mai ce to shikenan ra'ayin kowa ne amma sai da ya matsa har suka yi magana suka ce saboda fa iza ra'alta idan ka taho garin namu fa anta fi zimmatina to a lokacin kana karkashin wuyan mu an gane ko nam na'uka mimma nam na'u minhu abna'ana wa nisa'ana zan mu kare ka akan abin da muke kare ɗiyanmu da matanmu sai inda ƙarfin ya kare sai dai mu mutu a aliyansu da ina suka ce in ya dawo ina kaga suna nuna a cikin garin madina ba wanda ya sai taɓa shi haka ne ko to shi kuma dan ya kula da aliyansu na ai yanzu an huto daga madina an yi badar badar tana kusan kilo 150 daga madina an gane ko kenan halkawarinku har wajen madina ne ko cikin madina shine yake sanya confirmation don kai ya je ya sha su a tahi kuma kaga an saba aliyansu din da aka yi to annabi dan ya kula da alƙawarin nan fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takhawwafa alla takuna ansar tara alaiha nusra illa mimman dahamahu bil madina min al adu yana tsoron kala ansar su ce to mu ha alƙawarin mu daman cewa muka yi a cikin madina tunda cewa suka har sai ka komo garin mu suka ce kenan a maki in ya shigo ma a madina zan mai maganin shi to shi ne rasulullah ya ji tsoron a ce alkawarin baki shi cikin madina wa anna laysa alaihim an yasira bihim ila aduwin min biladihim kuma sai yake ganin cewa shiwa ba su yi alkawarin zai doko su ba ya hundo su daga garin sa ashe zuwa yaki a cikin alkawari ba sai ba wa hadha ghayatul wafa bil ahad wannan karshen cika alkawari ne da rasulullah yake da shi summa iqamatuhu shura sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaida ayi shura haza darasi nabi da zan gane haza al-mabda'u al-islami al-azim alladhi tamiru bihi dinu al-islam faraskha mabda'u shura al-haqqa kaga yana daga cikin mabda dabi wanda aka tabbatar ma musulunci shine ayi majalisu shura kar ku zo tahiya kuna tahiya ba ku da majalisu shura ba ku da inda ake shawara babu wanda ake shawara da su kawai tahiya ku gaba gada ake tahiya da shi an gane ko wa ra'asa qawaiduha a dora ma shura ka'idodinta wa ja'alaha sifatun min sifatil ibadillahi wato sannan Allah ya sanya ma wannan shura ta kasance siffa ce daga sifofin bayin Allah mu'minai kaga yana nuna ma cewa masu shawara su ne mummune kai a matsayin ka na mummuni kana ta ya baka shawara sai ka nemi sunanka Allah ya ce sifa ce daga cikin sifofin mummune an gane ko simatuhum da alamasu min min simatihim daga cikin alamomin mummune Allah ta'ala Allah yake faɗi a cikin Qur'ani wa amruhum shura bainahum al'amarin su su dai mummune shawara ce tsakaninsu azamna ayi shura an gane ko Na'am, wa amara biha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, faƙala, haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annab sallallahu Alaihi wasallam a kan ya dinga yin shura, faƙala sai ya ce, wa shawiruhun fil amr wannan ka shawarce su a cikin al'amari, fai za a zamta fatawakkal Allah inna Allah ya hukul mutawakkilin amma in kai niyya ka zabura to ka dogara ga Allah saboda Allah yana son masu dogaro gare shi kaga sifan muminai shura annabi aka ce shi ma ya shura fa fi shura hikmatun azima daga cikin shawara akwai hikima mai girma an gane ko wa manhajun hakim da manhaji mai kyau wa tari wa nam wa tariqu qaumin kuma hanya ce ta mutane fi tahqiqil masalih al umma fi ma la nassa fihi min al kitab shine hanya ce ta mutane da a nemo maslaha a gyaro entere na mutane wanda babu littahi babu wanda babu aya babu hadisi kan shi wala sunna babu sunna na'am wa uqbaha hamida duk in an yi shura aka yi shawara zaka ga abun sai ya bada resulta mai kyau an gane ko uqbaha hamida resulta mai kyau na'am mubaraka mai albarka idza uqimat fi itar shar'i mustaqim amma da shar'i sai an yi shuran nan akan hanyar shari'a mai kanka kala zo za a yi shura kowa da kuttu da bakin ciki a ran shi ka ba da shawara an kau da shawara ka ka gai kawai diwa da yare na duk inda ka shawara sai ya nuna ba ta yi ba damun kai kullum ka tsane ni kaza kaza to wannan kaga ai an sa wani yadda ne salaf mutanen kirki wasu daga cikin salaf in suka zo aka yi shura in suka ba da shawara aka ce ba ta yi ba hamdala suke su yi ta godiya suna shin daɗi wai gudun suke su je su ba da wata shawara kuma a hauta ta jewa al'umma kan matsala mu kuma yanzu ka ba da shawarar nemi aka gido ka sai kaga kawai in ba da ra'ayi mai kyau kuma a gido ka kai ta kumbura kana ba ta ce damu wanda ya tsane ni shawarar dole ka bada dole ne saboda haka aka ce wa amruhum shura bainahum dole ka bada sannan nuna kin dokan naka ba shi ke nuna cewa ba ba a tare da kai ko wani abu kawai in an zo shura kalka gani wane ya kawo me ake ce mashi shawara mi mai kyau don kuna da tsama ka kushe ta ka lalata ta in an zo shura kawai maslaha ake dubawa menene zai hudda jama'a shine a yi ta akan itsar na shari'a suratul mustaqim malam yace maka as'ila lil muraja'a tambayoyin da za a maka yin muraja'a ماذا سمى الله يوم وقوع غزوة بدر الكبرى ولماذا سميت ببدر Allah me ya sanya mu wannan rane wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani to ashe ashe ban mu bada amsa kowa je bada amsa shi me yasa aka sanya ma wannan yakin badar abu na biyu tambaya ta biyu ma sabu hazihil ghazwa menene sababin wannan yakin tambaya ta uku bi maza taruddu ala al-afakin al-mud'in bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam inma kharaja ila badr li istilai ala amwali quraish bi ghairi haqq in mutun ya iskoma wanda suke yi ma addini sharri ya ce maka kawai annabi da ya huta badar don ya kwace dukiya ne kawai ya huta don ya kwace dukiya ne ba tare da haƙƙi ba wata amsa zaka bashi ai mun ga amsa a baya ko wata amsa ce zaka bashi ka sanya zaka yi ka kare annabi dama ai dukiya su ce ta huda ya ce ma mallazi takallama bismil ansar wa ma za ja a fi kalamihi wane ne ya bada bayani da suna mutanen Madina kuma me ya faɗi a cikin bayanin shi azkur sha'an min durusi hadhihi hadhihi hadha al-mawqif ka haɗi kaɗan daga cikin darasin da ke da kwai a cikin wannan mawqif din saura mala yace ma adadul muslimina wa adadul mushrikina yakin nan da aka zo musulmi nawa ne mushrikai nawa ne kowa za a gani menene adadin shi nawa ne nan musulmi su ma mushrikai nawa suka shiga sai yana da tsawo da shi da durusun umarnin shi da asali shi sai dai mu tsaya daga nan insha Allah satin saba'un muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu gani ya ne aka yi mutum nawa ne kuma ya aka fara kwamsa yakin an gane ko yakin badar yaki ne gaskiya wanda sosai an kwamsa shi wanda hatta da mala'iku sai da suka zo aka yi yakin nan da su mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya sauko su kasan mala'ika wato ba yaki bai iya sai aka sauko su aka goda masa yadda zasu yi an gane ko aka ce musu fadin ko kala a naki da kun gani saman wuya kawai ku bugi wurin ku sare wurin sannan duk wani abu da ya zaro zaro kawai ku sare shi tunda mala'iku kawai zuwa aka aka turo su wasu da bulala wasu da almakashi kawai a ce kawai da kaga abu yana reto jiki ku tashi sai kana tafiya ka daga takobi ka daga bulala ka huri ya daga ma takobi sai kaga hannun ya hado kasa ka ce kai wannan ba ni bane ba sai zai kai kabara kai gaba akwai wani shi sahabi wanda a cikin akwai ruwaya sahiha hatta da cikin maganan maganar wasu daga cikin mala'iku ya ji wanda ya zo da dokin shi ya ji maganar shi jabal hubutul mala'ika wani dutsi ne ake ce mai jabal hubutul mala'ika a badar mummun shi mun ga dutsen wani rere ne rere ne libis kaga duka kotar badar kusan ko'ina ko'ina saudiya kusan kote duk inda ka gani duwatsu ne duwatsu ne kata-kata haka kamar dai ka gani a ƙasa ma kawai duwatsu ne ko na cikin ƙasa yana wuri ne mai tauri wanda baka ganin rere da garaje ga zafin rana amma shi wannan shabar hutul mala'ika da muka gan shi rere ne zallan shi rere ne zallan shi kuma ga zafin rana da muka je da muka je mun hara hawa mun hara hawa tak tak tak ga gajiya ga zafin rana muka gangaro wanda sauko amma akwai wasu masu ƙarfi hali sai da suka kai inda muke ganin ƙarshen shi muke ganin su kama wasu tsuntsaye sannan da suka sauko suka ce min wallahi daga nan ma wani sama ne daga nan wai ƙarshen da muke ganin su kama tsuntsaye kuma wani sama ne can mu dai mun ɗan yi rabi amma mun ji kyau. to nan suke cewa nan ne jabal hubutul mala'ika ta nan mala'iku suka dinga saukowa suka zo yakin badar yaki ne wanda aka yi shi da mutane da mala'iku ba mun gani ba a ciki aka samu wannan alabbasu ne ko wani tare-tare ya kamo shi muna ba da misali da abdulmajid kawai a zo yaƙi ka ce musu ba ya kamo abdulmajid kalli musu ba kalli abdulmajid kuma ya kamo shi wai ya ɗauro shi shi ƙato ne masha Allah sosai ga ƙarhi kuma wanda ya kashi gashi rako-rako da ya kashi ya ce annabi gashi na kawo ya ce wallahi ba shi ya kani ba ya ce wannan abin zai kani ce wallahi ba shi ya kani wani kabje shi ya ce na gani wani gashi nan mai karhi shine ya ɗauro ne ya kawo ni ya ba shi ya yi da isuwa da ya ce wallahi ba shi ya kani ba to zaka gani hikaya hikaya wato abin al'ajabi da aka sha gani a cikin mi a cikin yakin badar shine ai shaidan kasan yakin badar da shaidan aka zo shi ma da shi aka zo cewa mu je fala ghaliba lakum wa inni sharun lakum la ghaliba lakum minan nasi wa inni sharun lakum yace ba wanda ya isa ya ci galaba akan ku cikin mutane yau ina tare da ku mu je mu je tare zan mu je yau sai kun ci galaba sai an gama da su an gane ko da yazo ya gama la'iku suna sabka sur sai ya ce ina inni ara ma la tarawna yace wallahi ni ina ganin abin da baku gani shi yana ganin mala'iku ya san ran nan sai da ya ji tsoron wannan ƙarshen shi ne indi a kafin lahara balalami rannan shaidan sai da ya shahada ta yi wallahi ni tsoron Allah da ke ubangiji talikai ni ina ganin abin da baku gani ni ina tsoron Allah ubangiji talikai sai ya ware tserewa ya ba su sai ga shaidan ya fice saboda ya gama la'iku saboda yakin bada al'ajabi ne shi yasa Allah ya sanya ma ranar yawmal furqan yawmal taqal jam'an shine in kuntum amantum billahi wa ma anzalnakum ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jamal ranar rarrabewa ranar rarrabe aya da tsakuwa ko radda Allah ya zahara musulunci akan mi akan kafirai sun shi kyau sun sha wahala bawa da kaba wahala bawa da kaba wahala bilal shi ya kashe mai gidan shi ya ba shi wahala ya ba shi wahala amma shi zo ya kashe shi karshe wanda bawa bai isa ya daga kai bai kalli mai gidan shi ko da ya ɗewatar da shi yana iya zabarar da shi a lokacin amma ƙarfin imani da yadda Allah subhanahu ta'ala ya tashi kaskantar da su haka zalika Abu Jahl yana matsa ma Abdullahi bin Mas'ud yana cikin wanda Abdullahi bin Mas'ud ya kashe shi shi ma zaka ga abubuwa da yawa fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne daga gare mu kuma Allah mana gafara shi shari shi daga kiran mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض حوائجنا وحوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض حوائج كل من له حق ندوله يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم استر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين اللهم زوج شبابنا اللهم زوج شبابنا اللهم زوج شبابنا يا ارحم الراحمين وزوج فتيات المؤمنين برحمتك نستغيث يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته